مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta alhamis a yau muna shida ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da shida ga watan uku shekara ta 2025 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda muna nan a cikin suratul bakara kuma muna kan aya ta 142 wadda jiya mun karanta ta mun kuma fara shimfida a kanta kuma muka yi alkawari cewa yau insha Allah ta'ala za mu sake ɗauko bayani daga farkon ita wannan aya muna roƙon Allah madaukakin sarki sa albarka cikin rayuwarmu Allah ya mana jagoranci Allah ya jagorance mu wajen karanta daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da daidai Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sai ya ƙulu sufaha'u minan nas Allah ya ce da sannu za ka ji wawaye shashashu cikin mutane suna cewa ma wallahu an ƙiblatihimun lati kanu alaiha za ka ji suna cewa waikan me ya juyar da su me ya karkatar da su wa'innan musulman daga alƙiblan da suke kai a baya ƙul Allah ya ce ka ce da su lillahi mashriq wal maghribu Allah ya ce ka ce da su da wato gabar da yamma duka na Allah ne ya hadi man ya sha'u Allah yana shirye da wanda ya ga dama ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya wannan ayar kamar yadda muka fara bayani a kanta a jiya ubangiji subhanahu wata'ala yana ba da labari akan abin da ya shafi canza alƙiblar musulmi daga kallon baitul maqdis zuwa fuskantar wato ainihin ɗakin ka'aba mai alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa a lokacin da suke zaune a garin makka gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka zuwa madina suna kallon baitul maqdis ne in za su yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka zuwa madina malamai wasu suka ce ya yi kimanin watanni goma sha shida wasu kuma suka ce wata goma sha bakwai yana kallon baitul maqdis kaga watanni a goma sha shida ko goma sha bakwai ko sha takwas kusan shekara ɗaya da rabi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebe su a cikin garin madina yana kallon baitul maqdis to a daidai wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ta addu'a yana roƙon Allah yana roƙon Allah madaukakin sarki ya canza musu alƙibla a koma ana fuskantar ɗakin Ka'aba to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi addu'ansa yace a juya daga kallon Baitul Maqdis a koma a fuskanci ɗakin Ka'aba a ci gaba da sallah a tare da wato ainihin sauran musulmai to shine Allah subhanahu wata'ala yake ce wato da sannu wannan alƙiblan da Allah ta'ala ya sa aka juya Allah ta'ala ya ce to da sannu zaka ji wawaye cikin mutane suna cewa me ya juyar da su daga alƙiblansu shine malamai suka tattauna akan suwaye as-sufaha minan nasi da Allah yake nufi a wannan aya suwaye wawaye cikin mutane malamai suka ce su ne yahudawa da kuma munafikai cikin musulmai yahudawa da munafikai cikin musulmai domin shi munafiki cikin musulmi ya bayyana ne a cikin musulmai da sunan musulunci amma zuciyarsa kafirci ne a ciki zuciyarsa kafirci ne a ciki wannan kuma yana daga cikin yana daga cikin alamar munafiki shine duk sanda aka yi aware tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba to zuciyarsa ta fi karkata zuwa ga inda ba musulmai ba suke ko da ko ba zai iya fitowa ya bayyana mafuskantarsa ba don gudun kar a zarge shi ko don kar a zage shi amma dai zuciyarsa ta fi karkatuwa zuwa ga inda wayanda ba musulmai ba suke to dama tun farko tun tun tuntuni tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a cin musulunci da yaki sai ta hanyar munafukai cikin musulmai sai ta hanyar munafukai Allah ka tsare mu a malamai sun tattauna kamar yadda na ambata akan su wane ne as-sufaha minan nasi wasu suka ce yahudawa ne da suke rayuwa tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin garin makka kamar yadda aka roto daga bara'u bin azibin aka tambaye shi sai ya ƙolu sufaha'u minan nasi sai yake cewa ƙala al-yahud as-sufaha'u minan nasi yace su ne yahudawa a wata ruwaya yace ahlul kitab su ne ahlul kitabi yahudawa da nasara abdullahi dan abbasin Allah ya kare da a gare shi ya ce sai ya ƙulu sufaha'u minan nasi a sufaha'u minan nas su ne al-yahudu wasu malamai suka ce su ne munafukai kamar al'imamu suddi allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama ya ce nazalar sai ya ƙulu sufaha'u minan nasi fil munafikina faɗin sai ya ƙulu sufaha'u minan nas allah ya saukar da wannan ayan ne game da munafukai munafukai waɗanda suke a cikin musulmai ga Allah ta'ala ya umarci manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya juya shi da sahabbansa daga kallon baitul maqdis zuwa kallon ɗakin Ka'aba to su waɗannan munafukan da suke cikin musulmai dama dai kawai sun bayyana ne a matsayin musulmai amma ba musuluncin a zuciyarsu saboda haka yanzu sai su ce a to ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha da ana kallon alqibla kaza yanzu kuma an ce a juya a kalli alqibla kaza me yasa kan me dalilin yin haka din Allah ta'ala ya ce to zaka ji wawaye cikin mutane suna faɗin haka al-Imam al-Qurtubi Allah ta'ala ya mishi rahama a cikin tafsirin shi ya kawo bayanai na ma'anan wannan lafazi na as-sufaha minan nas as-sufaha jam'i kenan mufradin sa kuma shine as-safihu Imam al-Qurtubi yace ma'anansa shine al-khafiful aql wanda yake da raunin hankali wanda hankalinsa bai cika ba bai da cikakken hankali kaga duk sanda aka samu kafiri ba yahude ko ba nasare ko kuma munafiki ai an hankalin bai cika ba hankalin bai cika ba domin in hankalin mutum ya cika ba zai munafunci ba idan hankalin mutum ya cika ba zai kafirci ba da aka yace wasu daga cikin malamai sun ce ma'anan as-safihu shine al-habbatul kadhab al-muta'almidu khilafa ma ya'lamu mutumin da yake da yawan kirkiran ƙarya makaryaci mutumin kuma da yake yin abin da ya san sabanin abin da ya sani ya sani cewa wannan ga hanyar gaskiya nan amma ya aikata sabanin abin da ya sani ta wannan safihu kenan wawa kenan mai tauyayyen hankali kenan wasu malamai suka ce ma'anan as-safihu shine az-zalumul jahul mai yawan zalunci mai yawan jahiltar abubuwa wasu suka ce al-muradu bis-sufaha'i huna al-yahudu alladhina bil madina suka ce waɗanda ake nufi da as-sufaha'u minan nasi anan sune yahudawan garin madina yahudawa wanda suke zaune a garin madina su ne su banu banu nadir banu quraiza da kuma banu qainuqa kabilolin da kabilun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya same su na yahudawa a cikin garin madina to su sun ga an yi hijira daga makka an dawo madina farkon dawowa an ɗebe shekara ɗaya da wani abu ana fuskantar ɗakin baitul maqdis to daga nan kuma allah ya ce a juya a fuskanci ɗakin ka'aba to shine suke wannan tambayan ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha wannan ita ce fahimtar al-Imam Mujahid al-Imam Suddi yace sune al-munafiquna kamar yadda muka ambata al-Imam Zujaj yace sai yaqulu sufaha'u minan nasi as-sufaha'u minan nasi sune kuffaru quraish kafiran quraishawa kenan kafiran quraishawa lokacin da suka yi inkarin me yasa Allah ya canza mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-qibla sai suke cewa to ai tun da kuka ga da yana kallon baitul maqdis yanzu kuma ya dawo yana kallon ɗakin ka'aba kenan ya dawo yana kallon mahaifansa eh saboda kawai a makka aka haife shi shi yasa ya dawo yana kallon ɗakin ka'aba yana sallah to yadda ya dawo yana kallon mahaifansa yana sallah to ku ba shi lokaci dan kankani zai dawo kuma zuwa ga addinin da ake a mahaifan nasa yahudawa kuma sai suka ce wai qadil tabasa alaihi amruhu wa tahayyar suka ce wai al'amarin ne ya rikita shi manzo Allah wai ya rude yana kallon ɗakin baitul maqdis daga baya sai ya rikice ya kasa gane ina ne yanzu ya dawo yana kallon ɗakin ka'aba nan gaba kuma zai sake komawa can sai suka ce wai ya rikice ne su ko munafikai sai suke isgili suna cewa ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha to kamar yadda muka ambata jiya ruwayoyi sun zo akan game da wannan aya a al'imamu malik allah ta'ala ya mishi rahama ya rawaito a cikin littafinsa na wato muwabba haka na al'imamu bukhari ya rawaito a cikin kitabun tafsir sannan kuma al'imamu muslim ya rawaito a cikin kitabun masajid babu ta hawilil ƙiblati min al-qudusi ila al-ka'aba cewa abdullahi dan umar allah ya kare da a gare shi ya kare da a gare su yana cewa bainaman nasu bi quba fi salati subhi wani lokaci mutane suna sallah a masallacin quba a sallar asuba idh ja'ahum atin sai ga wani mutum ya zo gare su fa qala sai ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qad unzila alaihi lailata qur'an sai ya ce da su ai jiya da daddare an saukar mu annabi sallallahu alaihi wasallam da sabon wahayi da ba mun ji cewa ana sallah ana kallon baitul maqdis ba sai ce to jiya da daddare an saukar da sabon wahayi wa qad umira an yastaqbil al-ka'ba an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in zai yi sallah to dinga fuskantar dakin ka'aba fastaqbilu hadaga kuma ku juya ku fuskanci dakin ka'aba wa kanat wujuhuhum ila sham fastadaru ila al-ka'ba dama fuskokin su suna kallon ɗakin wato suna kallon a baitul maqdis ne sai suka juya suna fuskantar inda ɗakin ka'aba yake to wannan ruwaya ta farko kenan mun ji cewa wannan ya faru a sallar asuba a masallacin quba sannan ruwaya ta biyu wanda al-imam al-bukhari Allah ya mishi rahama ya rawaito a cikin kitabut tafsir babu qaulillahi ta'ala sai yaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha ruwayan bara'u bin azib Allah ya kare yadda a gare shi yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallama salla ila albayt almaqdis 16 shahran aw 17 shahran yace annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah yana kallon baitul maqdis na tsawon watanni 16 ko 17 wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qiblal baiti annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana burin a ce alƙiblarsa ta zama fuskantar ɗakin ka'aba ne wa innahu salla aw sallaha salatal asri wa salla ma'ahu qaumuhu wata rana yayi sallan la'asar mutane sun yi sallah tare da shi fa kharaja rajulun mimman kana salla ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama sai wani daga cikin waɗanda suka yi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallan la'asar ne sai ya fito famarra ala ahalil masjidi wa hum raki'un sai zo wucewa ya samu wasu suna sallah a wani masallaci sun yi ruku'u fa qala sai ce ushhidu billah laqad sallaitu ma'a annabi sallallahu alaihi wasallama qibala makka yace ina kafa Allah a matsayin shaida Allah ne shaida cewa yanzu nan muka yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi dakin Ka'aba yake kallo makka fadarau kamahum ƙibalal baiti don haka sai suka juya a yadda suke a ruku'un sai suka juya sai suka fuskanci ɗakin ka'aba wa kana allazi mata alal qiblati qabla an tuhawwala qibalal baiti rijalu qutilu akwai waɗanda kuma lokacin ana fuskantar baitul maqdis suka mutu aka kashe su ba a wajen yaki gabanin a canza alqibla lam nadri ma naqulu fi sai suka ce to su wayannan kan ba musamman za mu faɗi game da su ba yaya sallar su ta je ko bata je ba to sai Allah ya ce fa anzalallahu azza wa jalla wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum sai Allah ya saukar da aya cewa sallolin da kai a baya kuna kallon Baitul Maqdis Allah ya ajiye muku ladan su Allah ba zai wulakanta ku ba ba zai wulakanta ladan sallan ku ba kaga a wancan ruwayan ta Imam Malik da kuma wancan ruwaya ta Imam Bukhari da Muslim mun ji cewa a masallacin Quba a sallar asuba wannan ruwaya ta imamul bukhari kuma mun ji cewa a sallan la'asar a wasu daga cikin malamai suka ce wannan ayan ta sauka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a zahar a masallacin banu salama annabi ya yi raka'a biyu yana kallon baitul maqdis sai mala'ika jibrilu ya zo ya saukar masa da wannan aya ce a juya a fuskanci ɗakin ka'aba sai ya juya ya fuskanci ɗakin ka'aba wannan ya sa ake ambatan wannan masallacin da cewa masjidul ƙiblatai ne masallaci alƙibla guda biyu a sallah ɗaya an fuskanci alƙibla guda biyu an fuskanci baitul maqdis an kuma fuskanci wato a masallaci na ɗakin ka'aba wannan shine bayani akan abin da ya shafi dalilin saukan wannan aya to da Allah ta'ala ya ce a juya a fuskanci ɗakin kaba to shine sai Allah ya ce to za ka ji wawaye cikin mutane yahudawa da munafukai suna cewa to shi wannan wani irin addini ne jiya ana kallon can yau kuma ana kallon can ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha Allah sai ya ce ka faɗa musu ai lillahi al-mashriq wal maghrib in dai gabal da yamma ne ai na Allah ne in ya ga dama ya ce a kalli gabar a yi sallah in ya ga dama ya ce a kalli yamma a yi sallah ya hadi man ya sha'u ila siratin mustaqim Allah yana shirye da wanda ya ga dama zuwa hanya madaidaiciya to wannan ita ce ka'ida kuma ko da sallah mutum yake yi baka san ina ne alƙibla ba sai ka kalli inda ba alƙibla ba kana sallah sai wani ya zo ya ce da kai wani inda kake kallo dinnan fa ba nan ne alƙibla ba to ba yanke sallah za ka yi ba ba sallama za ka yi ka sake sabuwa ba juyawa za ka yi ka kalli alƙiblar sai ka ci gaba daga inda ka tsaya in kuma ka riga ka yi sallah misali ka yi tafiya za ka yi sallah a zahar da la'asar ko magariba da isha ka riga ka yi a zahar sai wani zai ce maka a to a inda kake kallo ba nan ne alƙibla ba to a zahar ɗin da kai ta riga ta tafi ta yi babu ramuwa a kanka wannan ta ce fahimta mafi inganci kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ya kawo a cikin littafin shi na Sifatus Sala sai dai sallan da kake ciki kuma to ita kuma sai ka juya sai ka fuskanci al-qibla koda kuwa kana tahiyan karshe Allah ya sa muna fahimta to sannan kamar yadda al-Imam al-Qurtubi Allah ya mishi rahama ya kawo a tafsirin sa cewa karkashin wannan ayan ya ce akwai matsaloli kamar guda goma sha ɗaya to amma bari mu ɗauki matsala ta hudu da ya kawo yake cewa wa talafal ulama'u aidan fi kayfiyat istiqbalihi baitul maqdis ala thalathati aqwal malamai sun yi sabani akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fuskantar baitul maqdis a lokacin da zai yi sallah malamai sun yi maganganu guda uku فقال الحسن الإمام الحسن البصري سيتي كان ذلك منه عن رأي واجتهاد يتي ونن رأيي ne da ijtihadi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi shi yayin ijtihadi bisa ra'ayi ya fuskanci baitul maqdis gabanin a nuna masa ina ne alqibla wannan magana ta farko kenan wa qalahu ikrama wa abul aliya haka ne ikrama da abul aliya suka faɗi asani magana ta biyu yace annahu kana mukhayyaran bainahu wa bainal ka'bati an bashi zabi ne aka ce ka zaba daya ko ka fuskanci baitul maqdis ko kuma dakin ka'aba fakhtara al-qudsa fakhtara al-qudsa tama'an fi imanil yahudi wastimalatihim sai ya zabi baitul maqdis saboda yana kwadayin musulmi yana kwadayin yahudawa su musulunta domin ai in sun ga yana fuskanta ko yana kallon alƙiblarsu za su iya kwaɗayinsu musulunta tun da ya nuna su ɗin nashi sallallahu alaihi wa sallama wannan ita ce fahimtar al'imamu tabari ya ce wa ƙalus zujaj al'imamu zujaj ya ce imtihanan lil mushrikina li'annahum aliful ka'abata Allah ya jaraba mushrikan makani saboda yadda suke da ƙaunar ɗakin ka'aba a thalith magana ta uku ya ce wa huwa alladhi alaihi jumhur shine abin da mafi yawan malamai suka tafi akai ibnu abbas wa ghayruhu hadda abdullahi dan abbas da wasun su yace wujiba alaihi istiqbaluhu wajaba alaihi istiqbaluhu bi amrillahi ta'ala wa wahyihi la mahala yace wannan an wajabta masa ne ta hanyar umarnin Allah da wahayin Allah wannan kuma shi yafi dacewa a jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin annabi baya addini bisa ra'ayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayu duk abin da kaga annabi yayi wahayi ne saboda haka wannan abin da yafi dacewa a ce ai annabi wahayi Allah ya masa aka masa wahayi aka ce to ana so ya fuskanci ɗakin Ka'aba yace thumma nasakha Allahu zalika wa amarahu an yastaqbila bi salatihi al-Ka'aba Allah sai ya shafe wancan dokar yace da shi ya fuskanci ɗakin Ka'aba dalilinsu kuma suka ce ai Allah ta'ala ya ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha illa lin'alama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai Allah ya ce ba mu sanya alqiblan da kake kai din nan ba muka ce ka juyo ka fuskanci dakin Ka'aba sai dan saboda mu ga waye zai bi annabi waye zai juya baya kenan wancan alqiblan da kake kai din ba mu muka saka wannan ma da ka juyo mu muka saka kuma mun yi haka ne don mu ga cikin waɗanda da suke kallon suke bin ka kuna kallon can to waye kuma zai juyo yanzu ku kalli nan tare da to shine Allah madaukakin sarki ya maida ya maida wannan wannan maltani Allah ta'ala ya samu dace saboda haka Allah ya ce da su qul lillahi al-mashriq wal maghrib Allah ya ce ka ce da su da gabar da yamma duka na Allah ne ya hadi man ya sha'u Allah yana shirye da wanda ya ga dama ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya sai Allah ta'ala ya ce
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم نعم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون Allah madaukakin sarki sai ci gaba da cewa wama ka inna Allah bin nasi lahun wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan na'am Allah ta'ala yace kamar haka ne muka sanya ku ku zama al'umma wacce take tsaka-tsakiya malamai suka ce ma'anan alwasdu shine al'adilu shine al'umma mai adalci ba a yi zalunci ba ba kuma a wuce iyaka ba wasu malamai suka ce ma'anan ja'alnakum ummatan wasatan ai ja'alnakum dunal anbiya'i wa fawqal umam mun sanya ku zama ku dai ba ku kai annabawa daraja ba amma kun dare duk wata al'umma kaga kuna tsaka-tsaki kenan duk wata al'umma kuna samanta annabawa kuma suna saman ku kuna tsakiya kenan shine yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata Allah ta'ala yace kamar haka ne muka sanya ku ku zama tsaka-tsakiyar al'umma muka sanya ku zama al'umma tsaka-tsaki wasu malamai suka ce ma'anan ummatan wasata ita ce al'ummar da ba ku gaza kaiwa inda aka ce ku kai ba sannan kuma ba ku wuce iyaka ba wannan kuma shine addini addini ana tsakatsaki ne bainal ifradi wat tafrid kar ka wuce iyaka kai abin da ba a saka ba kar kuma ka gaza kaiwa inda aka ce ka kai ka yi kokari ka hauro ka tsaya a daidai inda aka tsaye da kai wannan shine kar kai sakaci kar kai kar kuma ka zake da yawa wannan shine addini ba a zakewa a cikin addini a wuce iyaka ba kuma a yin sakaci mutum ya kasa kaiwa abinda aka umarce shi al-imam al-qurtubi Allah maɗaukakin sarki ya yi mishi rahama ya kawo bayanai na malamai akan me ake nufi da ummatan wasaɓa kamar yadda ya kawo hadithin abu sa'idul khudiri ya ce an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasaɓa ya ce ai ummatan adula al'umma mai adalci al'umma da take wato ainihin tsaka-tsaki wacce ta tabbatar da abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce ta sannan kuma bata wuce inda Allah maɗaukakin sarki ya sanya ta ta tsaya ba to shi yasa wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama khairu ummatin ukhrijat lin-nas da kai ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasaba sai ce litakunu shuhada a alannas saboda ku zama masu ba da shaida akan mutane me ake nufi da ku zama masu ba da shaida akan mutane al'imamul bukhari allah maɗaukakin sarki ya yi mishi rahama ya rawaito hadisi a cikin wato littafin shi mai albarka daga sahabi abu sa'idin hudiri allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce yudu'a nuhun alaihi salamu yau malkiyama ranar alkiyama za a kira annabi nuhu alaihi salatu wassalam fa ya ƙulu labbaika wa sa'adaika ya rab sai ya ce allah na amsa kiranka ya ubangiji fa ya ƙulu sai allah ya ce da shi hal ballagta saƙon da na aike ka da shi zuwa ga mutanenka ka isar fa ya ƙulu na'am sai ya ce e allah na isar fa ya ƙalu li ummatihi sai a tambayi al'ummarsa allah sai tambayi al'ummarsa ya ce hal ballagaku shin annabi nuhu ya isar muku da sako fa ya kuluna sai su ce ka'ina ma a tana min nadirin wala bashir sai su ce mu a mu har muka gama rayuwar mu a duniya ba wani mai wa'azi da ya taba zuwa mana batun wai an turo mana wai wannan ya mana wa'azi a ko an turo shi bai zo ba ba wani wanda ya zo mana wa'azi fa ya kulu sai Allah ya ce da annabi nuhu to kai ka ji abin da suka ce man yashhadu laka waye shaidanka cewa ka isar fayakulu sai ce muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wa ummatu annabi muhammadu da al'ummarsa su ne shaida fayashhaduna annahu qad ballagha sai al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su bada shaida akan cewa annabi nuhu ya isar wa yakuna rasulu alaikum shahida bayan ku kuma kun gama bada shaida akan cewa annabi nuhu ya isar to sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai zai ba da shaida akan ku ku al'ummarsa yace fa zalika qauluhu azza wa jalla wannan shine fadin Allah ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida da aka yace fa taqulul ummu tilkal umam sai wayannan al'umomin da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bada shaida akan su sai su ce a'a kaifa yashhadu alaina man lam yudrikna ya za a yi waɗanda ba sa nan lokacin da muka rayu kuma su ba da shaida a kanmu ta yaya fa ya ƙulu lahumar rabbu subhana sai Allah ya ce ma al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ku ku dai kun ji suna tambaya kalubale zuwa gare ku ku da ba ku rayu tare da su ba sanda suka rayu har suka mutu ma ba a zo zamanin ku ba ya aka yi kusan ya ishar kaifa tashhaduna alaman alaman lam tudriku ya za a yi ku ba da shaida akan wanda ba ku yi zamani tare da su ba fa ya kuluna sai su ce rabbana ba'athta ilaina rasula Allah ai ka aiko mana da manzo wa anzalta ilaina ahdaka wa kitabaka ka saukar mana da alƙawuranka ka saukar mana da littafi wa qasasta alaina annahum qad ballagu Allah kai ne da kanka ka bamu labarin cewa annabawan da ka aika zuwa ga mutanensu sun isar da sako kai ka bamu wannan labarin fashahidna bima ahidta ilaina mu kuma sai muka bada shaida akan abin da ka sanar da mu fa yaqulu rabbu sai Allah ya ce sadaku eh wannan gaskiya ne fa zalika qawluhu ta'ala wannan shine fadin Allah ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasaba litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida to wannan shine abinda ayan take nufi wasu kuma daga cikin malamai suka ce ma'anan litakunu shuhada ala nasi shine yashhadu ba'dukum ala ba'din ba'da al-maut sashin ku zai bada saida akan sashi bayan mutuwa idan mutum ya mutu Allah yana amfani da shaidan da ƴan uwansa suka bayar akan sa dalili shine hadisin da yazo a cikin sahihu muslim daga sahabi Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi ya ce wata rana muna zaune tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai aka wuce da wata gawa mutane suka yi taiban alkhairi wani an yi rashi Allah sarki wani an yi mutuwa an yi mana mutuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat wajabat wajabat ta tabbata ta tabbata ta tabbata sai aka sake wucewa da wata gawa sai mutane suka ce ta ai wani kan an yi da kwallon mangoro an huta da kuda wani kan ai alhamdulillah mun rabu da alaƙaƙai sai aka faɗi sharri a kansa sai manzo Allah ya sake cewa wajabat wajabat wajabat sai Umar dan Khattab ya ce fidaka abi wa ummi uwata da ubana fansa a gare ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a an wuce da janaza da gawa dazu ka faɗi wajabat wajabat wajabat an sake wucewa da wata gawon ka ce wajabat wajabat wajabat to me me ma'anar haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man afnaitum alaihi khairan wajabat lahul janna duk wanda kuka bada shaida ta alkhairi a kansa bayan mutuwansa to aljanna ta wajaba a kansa wa man athnaytum alaihi sharrun wajabat lahun nar duk wanda kuka bada mummunan shaida a kansa to wuta ta wajaba a kansa domin ai in ka fahimci mutane galibi Allah ya samu mutane tausayin wanda ya mutu ko mutumin banza ne in ya mutu zaka ji mutane ana tausayinsa ana ce kar a faɗi miyagun ayyukansa to duk wanda ku kaga al'ummar da mutum ya rayu yana cutar al'umma yana zaluntar al'umma amma in ya mutu ana iya cewa a rufe sharrinsa a ɓoye an san bayi sallah an san mashayi ne amma za ka ji ana cewa wannan tsakanin shi da ubangijinsa ne kar ku faɗa to har aka wayi gari sharrinsa ya kai sharrin da al'umma suka danne wannan tausayin suna faɗan sharrinsa sharrin ya kai sharri to har a wajen Allah haka ne manzo Allah sai ya ce antum shuhada'ullahi fil ardi antum shuhada'ullahi fil ardi antum shuhada'ullahi fil ardi ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa to wasu malamai suka ce wannan shine ma'anan litakunu shuhada'a 'alan nas ubadatu ibn samit Allah ya kare da a gare shi ya rauto hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an ba mu al'umma ta abubuwa guda uku da ba a ba mu ta al'umma saba kuma bayan wannan al'ummar ba ya ce Allah ya kasance in ya aika annabi yakan ce ma annabin kai ka roƙe ni zan amsa maka amma al'umma ta kuma sai ce ud'uni astajib lakum ma'ana lasisin karban addu'ar ana ba mu annabin ne shi kadai wannan al'ummar kuma sai aka ba mu duka al'ummar gaba daya sannan yace idan Allah ya aika manzan manzo zuwa ga al'ummansa yana cewa ma ja'ala alayka fid dini min haraj Allah yana ce ma annabin ban sanya maka kunci a cikin addinin ka ba kai annabin addinin ka mai sauki ne sauran al'ummar suke wahala to wannan al'ummar kuma sai Allah ya ce da mu wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj al'ummar gaba ɗaya Allah ya ce na sauƙaƙe muku addini ba ku ji addini yace sannan Allah ya kasance in ya aika in ya aika annabi zuwa ga al'umma yakan ce da shi kai ne zaka ba da shaida akan al'ummarka wannan al'ummar kuma sai Allah ya ce ku kuma za ku ba da shaida akan sauran mutane gaba ɗaya wannan wata falala ce da daraja da Allah subhanahu wata'ala yayi ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yace waya kunar rasulu alaikum shahida kuma annabi sallallahu alaihi wasallama kuma bayan duk kun gama bada shaida annabi zai bada shaida akan ku sallolinku irin tashi ne azuminku haka ya koyar duk abin da kai annabi zai bada shaida akan ku shi yasa Abdullahi dan Abbasin Allah ya kare da a gare shi yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni Abdullahi dan Mas'ud yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni karanta mun Qur'ani ya ce ya zan karanta maka ƙur'ani bayan kai aka saukar ma da ƙur'ani sai ce ina so in ji karatun ƙur'ani ne daga wani na to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Mas'udin sai ya karanta masa suratul nisa sai da yazo kan aya ta 41 Allah yana cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida Allah yana cewa yaya lamarin zai kasance idan muka zo da mai ba da shaida akan kowace al'umma kai ma kuma muka zo da kai don ka ba da shaida akan wannan al'ummar taka abdullahi dan mas'udin ya ce sai annabi ya taɓa yana ce mun hasbuk hasbuk hasbuk ya ce sai na juyo na kalli shi fa'i za a yi na hutar zirfa sai na ga idanunsa suna hawaye yana tuna sanda za a tsaye da shi a ce ka ba da shaida akan al'ummar ka to shi mai ba da shaidan ne yake kuka la ilaha illallah ina kuma ga wanda za a ba da shaida a kansa yanzu a ce shari'a ce za a yi a kotu ga alkali ya zauna ga kuma lauyanka da ka zo da shi ya ba da shaida a kanka da lauyanka ya karanta karar sai kaga lauyan ya fara kuka shi lauyan da shi zai ba da shaida a kanka sai ka kawai ya zauna sai kuka yake to kai kuma fa a yana jin kai ya kamata a ce kukanka ya fi nashi karfi Allah maɗaukakin sarki ya samu wani lafiya Allah ta'ala sai ya ce wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta alaiha Allah ya ce wancan alqiblan farko da muka sanya ka kana rayuwa akan ta ba mu sanya ta ba wasu malamai suka ce wannan alqibla ta biyu juyowa daga Baitul Maqdis zuwa ɗakin Kaaba illa lina alama dalilin da yasa muka yi haka shine mu gwada imanin mutane mu ga manyan tabi'ur rasula waye zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye zai ce ana musu wasa da hankali min manyan kalibu ala aqibai waye kuma zai juya baya waye zai bika ku canza daga wancan alqiblan zuwa wannan wane ne kuma zai juya baya Allah ya ce wa in kanat lakabiratan tare da cewa wannan din babban abu ne illa alal ladina hada Allah sai ga waɗanda Allah ya shirya waɗanda Allah ya shirya da su su ne kadai duk abin da annabi yayi zasu amma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah ba zai wulakanta imaninku ba ba zai wulakanta sallolin da kai a baya ba ma'ana wannan aya kamar da muka ji a baya shine tambayan sahabbai ina matsayin sallolin da muka yi a baya ina matsayin waɗanda suka mutu suna kallon wancan alƙiblan ina matsayin waɗanda aka kashe su a wajen yaƙi ana kallon wancan alƙiblan sallolin su fa to Allah ya ce ma kana Allahu li yudhi'a imanakum sallolin da kai a baya Allah ba zai tozata ladan ba ladan yana nan inna allaha bin nasi larufur rahim lallai allah game da mutane mai tausayi ne mai jin kai ne allah sai ce qad nara taqalluba wajhika fis sama allah ya ce na'am ka karanta na'am allah ya ce qad nara taqalluba wajhika fis sama allah ya ce hakika tabbas mun ga jujjuyawan fuskanka a sama imamul qultubi ya ce wannan ayan abadin sauka ta riga sai qulu sufaha sauka wannan aya ta aka fara saukarwa aya ta 144 kafin wancan aya ta 142 amma a babi na jera ayoyin ƙur'ani Allah sai aje sai ya ƙulu sufaha'u sannan ya kawo aya mai bi mata sannan kuma ya kawo wannan aya ta qaddara taqalluba wajhika fi sama shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kallon ɗakin baitul maqdis yana sallah yahudawa sun yi ta cewa gashi yana kallon alƙiblan mu amma yana zagin allolin mu yana kallon alƙiblan mu amma yana zagin addinin mu to wannan yayi ma annabi zaki kaga wannan ta warware wancan maganar farko da imamul qurtubi ya kawo cewa ijtihadi ne manzo Allah yana kallon baitul maqdis domin inda ijtihadi ne yayi aka faɗi wannan maganar da ba zai tsaya roƙon Allah ya canza mai alƙibla ba sai wani ijtihadin ya canza alƙibla amma saboda wancan din wahayi ne to shine Allah ya ce hakika mun ga yadda fuskar ka take jujjuyawa a sama ka daga hannunka sama fuskanka kana kallon sama kana roƙon Allah ya canza maka alƙibla qad nara taqalluba wajhika fi sama Allah ya ce hakika yadda kake roƙon Allah nan kai ma Allah magiya ka nace ma Allah ya canza maka alƙibla Allah ya ce duk mun sani kuma muna gani amma babu matsala falan walliyannaka qiblatan tardaha Allah ya ce za mu juyar da kai ka fuskanci alƙiblan da zaka yarda da ita hankalinka ya kwanta daka yanzu fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka juyar da fuskanka zuwa ga muhallin inda ɗakin Allah mai alfarma yake nahiyar ɗakin Allah mai alfarma sannan ya ce wa haithu ma kuntum fawallu wujuhakum shaqara duk inda kuke in za ku yi sallah to ku fuskanci nahiyar yadda ɗakin Ka'aba yake domin in za ka yi sallah tahaddi ake yi eh wato ana tahalli ne afwan ana tahalli ne tahalli shine kildado yanzu nan da muke fuskanta muna kallon alƙibla ba ba wanda zai baka shaida cewa direct ainihin ɗakin ka'aba muke kalla sai dai me mun sani cewa nan shine alƙibla saboda jihar da ɗakin ka'aba take kenan inda ɗakin ka'aba yake kenan mai yiwuwa ya zama an karkace kaɗan damu ko hagu shi yasa wasu malamai suka ce in dai an fuskanci inda ɗakin ka'aba take to ko da an karkace babu laifi saboda Allah cewa ya fa walli waje haka shaɗar almasiril harami wa haizu ba kundin fawallu wuju haku shaɗara sai dai wanda yake inda ɗakin ka'aba take to shi bayi da sallah in bai kalli ainihin ɗakin ka'aba ba kai tsaye ɗakin ka'aba zai kalla eh shi yasa ga wanda suka je makka da kuma mu waɗanda ba mu je ba ai muna kallo a tv daga cewa in ana sallah ɗakin ka'aba me ake yi zagaye ɗakin ka'aban ake yi saboda su duk inda ka kalla alƙibla ne din da ka kalla alƙiblan saboda mi saboda ɗakin ka'aba kake kallo dama nan shine abin da ake so a kalla to shi yasa Allah ya ce wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara duk inda kuke in za ku yi sallah to ku fuskanci da ɗakin ka'aba yake wa innal ladhina utul kitaba Allah ya ce lallai waɗanda aka ba su littafi yahudu da nasara la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbik Allah ya ce suna sane sun sani cewa fa wannan abin da ka zo da shi din shine gaskiya daga wajen ubangijinka wa wallahu bi ghafilin amma ya'malun Allah bai kasance marabkani ba game da abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikatawa Allah bai rabkana ba wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin Allah ta'ala ya ce inda zaka zo ma waɗanda aka ba su littafi yahudi da nasara duk ayan da zaka kawo musu ma ta bi uqiblatan ba za su bi alqiblanka ba duk yadda za ka yi da su ba za su biyo ka ba wa ma an tabi tabi'in qiblatahum kai ma din kuma ba za ka bi alqiblan su ba ba wata ayan da za ka kawo musu su juyo su su fuskanci alqibla yadda kake fuskanta kai ma kuma ba za ka bi alqiblan su ba wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba'd Allah ya ce su karan kansu ahlul kitabin sashen su baya biyayya mu alqiblan sashi su karan kansu kansu arabe ki tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kansu arabe ki kawai da yin an zo fada da musulunci ne to wannan suna iya hada kai saboda al-kufru millatun wahida kafirci hanya ɗaya ne wala in ittaba'ta ahwa'ahum Allah ta'ala yace kuma in ka bi soye-soyen zukatansu min ba'di ma aka min al-ilmi bayan abin da yazo maka na ilimi ka san ga abin da Allah ya saukar amma ka bi son zuciyarsu innaka idhal lamina zalimin to hakika tabbas za ka zama cikin azzalimai cikin wanda suka zalunci kansu zalunci kuma shine kauce ma gaskiya bayan ka fahimce ta mutum ya bi son zuciya saboda haka Allah ya tabbatar da cewa wannan ita ce alƙibla kuma hatta su karan kansu yahudawan ma sun san cewa wannan ita ce alƙibla ta gaskiya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallim mubarak ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله نعم